أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب العقاب صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأكتاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله za mu tashi ainihin juz'i na biyu shafi na 69 a cikin wannan littafi na firiya da tafsir wanda shau yake cewa ko Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa kafin mu ji fassara din daga ainihin baki shehu radiyallahu anhu wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair وأهدرت الأنفس الشخ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا idan wata mace daga cikin mataye ta ji tsoron nishuzan ɗauke kai min ba'aliha daga mijinta idan wata mace daga cikin mata sai ta ji tsoron ɗauke kai daga mijinta kawar da kai da rashin shiga sabgata hazil ayatu wannan aya nazalat ta sauka ne fi sayyidil alamina cikin sha'anin shugaban kasantattu wa zaujatihi saudata da matar shi sauda shine annabi sallallahu alaihi wasallam لما كبرت يعين سودته لما كبرت سودته بنت زمعته yayin da sauda yar zam'atu ya zamanto shekarunta ya ja hamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dalaqiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmatu akan da zai sauwake mata ban dallaqaha bil madi ko an ce ma ya sake ta a wani zancen ya ma riga ya sake ta din fajalasat sai ta zauna fi ɗariƙil masjidi hanyar da annabi yake bi ya je masallaci hatta marra biya annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya zo ya shuɗe ya wuce ta inda take qalat lahu sai manzo Allah sai da sauda ta ce ma annabi laysa li ragabatun fin nikahi a waɗannan shekarun nawa a wannan shekarun na ba ni da wani sha'awa ko wani kwaɗayi cikin zamantakewar aure walakin sai dai la tudallikini kar ka sake ni oturukuni ka bar ni ma'a nisa'ika tare da matayenka ya zamanto ina ya zamanto dai ina cikin matayenka hatta akuna min nisa'ika fil jannati har in zamanto cikin matayenka da za su zauna tare da kai a aljanna saboda ina roƙon wannan alfarman ta gaya mawa shugaba wa naubati kwana na mana kasancewar ka a ɗaki na hadiyatun minni ila Aisha ta na bayar da shi zuwa ga nana Aisha saboda a cikin matan shi babu wanda yake so in dai ka tira nana Khadija kamar nana Aisha ko a hasali tunda ita nana Khadija ma bata zauna da kowace mace ba nana Khadija ita kadai ta zauna a iya shekarun da suka yi da ita bata zauna bata zauna da kowace bai zauna da kowace mace ba sauraka utrukni ka kyale ni ma nisa'ika tare da matayenka hatta akuna min nisa'ika har in zamanto mataye cikin matayenka fil jannata aljanna wa naubati kwana na hadiyatun nayi kyautar shi minni daga gare ni ila Aisha ta zuwa ga nana Aisha fa qabila rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya karbi wannan a wannan tsari ga wannan shawara da ita na Saudatu ta kawo wa kana yaqsumu li Aisha ta lailatayn sai zamanto yana zama yana kasancewa a ɗakin na na Aisha kwana biyu. Walid darratil baki ya tira gowan kishiyoyi kuwa lailatan wahidatan kwana ɗaya. Bakiyar saudatu, ita na na sauda ita zama to tana dai zaune da shi bila lailatin ba tare da misali tana da nata kwanan ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sulhan ta hanyar yin sulhu ma rasul sallallahu alaihi wasallam tare da annabi tira Allah da aminci tabbata a gare shi. fa abqa har rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzar da ita kazalika haka nan suka ci gaba da zama da ita haka nan suka ci gaba da zama da da ita kazalika haka nan hatta mata anha har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yayi wafati ya bata baqiyat fi ismatiha ta zamanto ta tabbata a cikin dai igiya auren annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sarat hatta zamanto min nisa'i daga cikin jerin matayen shi fil jannati a cikin aljanna fa nazalat to sai wannan aya ta sauka inda Allah yake cewa nim wa inimra'atun idan wata mace khafa ta ji tsoron tawakka take tana sai sauraro min ba'aliya daga mijinta zaujiya shine mijinta da shuzan dauke kai shine tarafa an haye zama to ya ɗauke kai gabarinta bitarki muzaja'ati ta hanyar barin kwana da ita wacce kasiri ko kuma takaitawa fin nafakati a cikin abincin da yake kawowa ɗakin ta da bugubiya saboda kinta da yake yi wannan ana magana ne a haƙƙin wasu ba a haƙƙin annabi ba wadin muhi aini ko kuma ainihin ɗagawar idansa hangen idanuwansa ila ajmala minha zuwa ga wacce tafi ta kyau to sai zamanto ba ta samun yadda take so tsakaninta da mijinta ba ya zama mace ba ta samun yadda take so tsakaninta da mijinta au iradan ko ko kau da kai anha gabar ta biyo wajen yi da fuskar ya zama to zaman da ya gashi nan ba daɗi ba ta jin daɗin zaman ya zama to ba ta jin daɗin zaman a gidan tana zaune dai kamar matar shi kamar ba matar shi ba to fala fala junaha alaihima to ba laifi a gare shi da ita matar ba laifi a gare su ita da shi an gane la an an yi anam an yi siliha a kira'arta ko an yi salaha ko a warshu yawwa ko babu laifin ma'anan su daya babu laifin ke shi sulhu bai na kuma tsakanin su to ke ni fa yanzu gaskiyar magana zaman nan ne ni tsakanin ni da ke ni zaman ne ni fa ya ishe ni zaman ya ishe ka eh to na ji da cewa zama ya ishe ka da ni to amma yanzu ina neman alfarmar ni yanzu ko ka sake ni ba wani aure zan sake yi ba in zamanto ina zaune da kai din a matsayin mijina ko da baka kwana a daki na ni na yadda da haka ana ana ji to shikenan idan suka yi wannan sulhun tsakanin ita da shi to la ba'asa ba laifi ala ayyi zawjani a kowaɗanne ma'aurata biyu fil musalaha ta cikin yin sulhu fima tafaka alaihi bainahuma cikin abin da suka ittifaki tsakanin shi da ita misali sai ta duba ta ga a matan a kowace wadda ya fi so sai ta ce to misali kamar yadda yana na sauda ta yi to ni in haka ne ma kwana na na ɗaki na kwana biyu kake a ɗaki na ko kwana ɗaya to na bayin wanci da sura ka dirar da kwanan ta zago sai zama to in kwana biyu biyu yake a ɗakin sauran matayen shi sai zama to ita wancan da aka bai wa wannan kwanakin sai in ya zo ɗakin su sai kwana hudu kenan ana tare to ita kuma wanda tana zaune tare da shi dai a matsayin mijinta sulhan shine yin sulhu filkisimi cikin rabon kwana wannan fakati da abinci shine bi an tattaruka lahu shay'an ta bar mai wani abu na daga haƙƙinta talaban libaqa'i suhbati dan tana neman a ce an ci gaba da zamantakewa ne falil mar'ati to mace ta samu an taskuda naubata ta sariyar da kwananta wa an taskuda nafaqata kai ta samu ma ta sariyar da abinci cike ko ba za ka bani abinci ba ni ka bani a gidan da yin zauna an gane wata buga ma zaujiya ta zauna tare da mijinta in radiyat bi zalika ma rashar da ta yadda da hakan fa fa'ala zauji shi kuma yana kan mijin mijin ya samu an yakbala zalika ya karbi haka din wannan tsarin da ta kawo mai au ya farika ko kuma in ya ga bai yadda da tsarin bai ce kai ni kawai dai abin da nake so a rabu din kawai ya rabu da ita duk yanda suka yi abin da suka tattauna suka daidaita tsakanin su shikenan yayi sai Allah ya ce amma wa sulhu khairun yin sulhun da shi yafi alkhairi ai a illam yaqbal haza kullan to idan bai karbi a waɗannan ba duka duk tsarin da ta kawo bai daba yudalliku ha sai ya sake ta fagar kadai wa sulhu amma ya ai sulhu din khairun shi yafi min alfurqati daga rabuwa din wannan shuzi wannan shuzi yin sulhu shi yafi yarga daga mata kai wal i'rad yin sulhu shi yafi yarga kauda kai daga sha'aninta wa uhdiratil anfusu shuha kai Allah subhanahu wataala ce rayuka da kan an halarto musu da rowa rai akwai ta da rowa kaman Allah subhanahu wataala ya sanya rowa tsakanin idanuwan mutane ya sanya rowa kamar tsakanin idanuwan mutane to shi ne Allah ya ce wa uhudaratul anfusu shuha an bujiro ma da rayuka rowa an sanya rowa wato ita rowa kamar an sanya ta tsakanin idanuwan mutane ne ko da yaushe mutum yake kokarin zai yi alkhairi sai ya ganin in ya bayar zai rasa in ya bayar zai talauce in ya bayar zai zama bai da shi to haka Allah ya sai aka aka sanya ruwa tsakanin idanuwan mutane shiddatul bukhl shine tsananin ruwa jubilat alayhi an rabi an tadda rai akan wannan rai akan haka aka halice ta faka annaha kai ka ce ita ruwa hadiratuhu tana tare da rai ne ko da yaushe la tajibu anhu abadan ba ta fakuwa gare ta har abada ma'anan wannan almar almar'atu ita mace la takadu tasmahu bi nasibiha min zaujiya ba sosai take kusa da ta yi kyauta da rabanta daga wajen mijinta ba. Warrajul shi kuma mutum namiji la ya kari yasbiru baya kusa da ya yi haƙuri alaiha an yi sabbira. La ya kari yi sabbira alaiha nafsahu. Shi namiji baya kusa da ya haƙurƙurtar da ainihin kan shi ga mace idan suna zaune za a haɓa gairaha idan zuciya shi ta ɗan fara da wata. to saboda wannan yasa to sai a zauna a wannan tsari yanda suka suka tsara suka shawara suka tabbata to shikenan shine abin da za a ci gaba da yi wa in tuhsinu amma idan kuka kyautata ishratan nisa'i mu'amala da matayenku wa tattaqu wa tattaqu aljawra alaihinna kuka ji tsoron yin zalunci akan su fa inna allaha lalai shi Allah kana bai gushe ba bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa kabiran mai bada labari fayujazikum bihi zai sakamka muku da duk abin da kuka aikata
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلم مطلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تسلهوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله يجي ولن har abada saboda ita lan a wani wajajen tana ba da ma'anar abin nan da aka faɗa a gabanta har abada ba zai yiwu ba har abada ba zai taɓa tabbata ba tana kuma ba da ma'anar cewa a'a ma'anarta tana zuwa da ma'ana biyu ne kawai ba za a yi ba kuma zai iya yiwuwa a yi din tana zuwa kuma da ma'anar har abada ba za a yi ba to a wannan tana nufin har abada ne Allah ya ce wala tastadi'u har abada ba za ku iya samun iko an ta'adilu bainan nisa'i ku yi adalci tsakanin matayen ku 100 bisa 100 ba abin da ake nufi zuciyarka ta zama to kana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu wai a ce zuciyarka ta daidaita daidai da daidai wajen san su har abada ba za ka iya samun wannan ikon ba ba sai taɓa yiwa ba kyautatawa ce ba dole ta zama ɗaya ba ita kuma rai tana da wani abu tana son mai kyautata mata tana kuma ƙin mai munana mata sauraka duk inda ka haɗa mata biyu ko ka ko ka so sai ruciya ka tafi son wata shi sa Allah ne Allah ma kai tsaye faɗa ce ba za ku samu ikon ku iya yin adalci tsakanin mataye ba ko da kun yi kwaɗayin ko da kun yi kwaɗayin haka shine tusawwu bainan nisa'i ku daidaita tsakanin mataye fil mahabbata cikin soyayya haza la yumkin wannan ba zai taba yiwa ba har abada walau harastum ko da ku kun yi kwadayi ala zalika a bisa yin haka ba za ku taba iya yi ba sai dai ga ga ga ga fadakarwar da Allah yayi fala tamilu to kar ku kar ku karkata kullal mail dukkanin karkata ila allati tuhibbunaha zuwa ga wacce zuciyar taku ta fi so fil qismi wan nafaqa da cikin rabon kwana da kuma da kuma ciyarwa da tufatarwa da dukkan abin da zaka yi musu na bukatar rayuwa soyayyar abin da ke zuciyarka ba za ka iya daidaita su akan su duka ba amma mu'amalarka da su ta hanyar ciyarwa to kakka fifita wata akan wata wajen ciyarwa mu'amalarka da su wajen rabon kwana kakka fifita wata akan wata wata rabon kwana mu'amulaka da su wajen tufatarwa wajen zama karka fifita wata akan wata kakkai wannan amma abin da ke zuciyarka ba za ka iya ba za ka iya control din shi ba ba za ka ba zai yi kai control din shi ba to saboda haka wannan shine Allah ya ce to shine fata zaruha sai zama to kun bar tasiru kulmu mala anha sai zama to kun bar wata kuka karkata gabanin ta din kal mu'allaqati kamar tsohuwar guga da aka daina aiki da ita aka rataye a shinge ita ce mu'allaka an gama ɗiba ta gama guga ta roba ko ta fata ta gama ragargajiya daga ka ɗibo ruwa kawai zubiya za ta rigai ai za a cire ta a samo sabuwa idan sai a sanya ta a jikin danni ba za a sake koma ta kanta ba to kakkui ma mata haka dan wai zuciyar ku ta fi son wata akan wata kakkui haka yawa saboda haka Allah subhanahu wataala ya jawo hankali allati ita ce wannan da lahiya lahiya ayyumun wata ita ba mai ba ba ba mara miji ba wala za su bani kuma ba mai miji ba ku bata ga tana ita dai ba mai miji ba ba mara miji ba ba ta da daman ta je ta auri wani saboda dai gashi tana da miji amma da ita da mara miji kusan duk daya saboda ba wata mu'amala da take samu irin na wadda take da miji to kar ku yi haka in kuka yi haka kun shiga babin zalunci in kuka yi haka kun shiga babin zalunci wa in tuslihu idan kuka daidaita kuka yi sulhu bil adali da adalci fil kismi cikin rabon kwana wa tattaqul jawra kuka ji tsoron zalunci fa inna Allah lalle shi Allah kana bai gushe ba gafuran mai yawan gafara lima fi qulubikum daga abin da ke zukatan ku na fifita wata akan wata rahiman mai jin aibikum da kufi zalika a cikin wannan kana rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki zirala da aminci tabbata gare shi ya kasance ya jima'u yana tara ihida asharata imra'atan yana tare da mata goma sha ɗaya ya zauna da mata goma sha ɗaya lokaci ɗaya kana a habba hunna ilayya aishatu ko kana a habbu hunna ilayya aishata na na aisha ce mafi soyuwa a cikin matayen annabi duka duk a matan annabi ba wanda yake so kamar na na aisha a binta saddiƙi ita ce ‘yar abubakar saddiƙi walakin amma tare da haka kana ya adilu ya kasance yana yin adalci fil kismi cikin rabon kwana wai za ka sama shay'an idan zai raba wani abu baina nisa'i tsakanin matayen shi yusawwil an siba yana daidaita rabon daidai da daidai yake baiwa kowa wai kulu idan ya gama rabon sai ce Allahumma ya Allah hadha qasmi to wannan rabona ne dai na zahiri gashi nayi fima amliku cikin abin da zan iya mallaka fala talumni Allah kakka zarge ni fima tamliku wala amliku cikin abin da kai ka mallaka ni ba mallaka ba ma'ana zuciyata zuciyata tana hannunka ne ya Allah don haka ba zan iya sarrafa ta a ce na so su duka ɗari bisa ɗari daidai da wa daida ba zai yiwu ba saboda kakka kama ni da wannan haka shugaba ya kan yi fa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance la ya juru baya yin zalunci baya zalunci wa ya adulu yana yin adalci fil kismi cikin rabon kwana tsakaninsa da matayen shi annabi shi annabi laisa lahu baitun ba shi da ɗaki na shi keɓantacce wayan irin da a ɗakin ake kira taraga ɗin nan ba shi da shi ba shi da shi innama kawai idza kana nawbatu ihdahuna in kwanan ɗaya daga cikin ta ne daga cikin su ne ya ati libaitiha fakar zai zo ɗakin wanda yake a ɗakin ta ne kawai ana tare wa idan qabat nawbatuha idan kwanan ta ya kare in takala ila gairiha sai koma ɗakin wata kana ya duru ya kasance yana kewayawa ne ala nisa'ihi akan ga matayen shi haka zaka mai da kuka jin nan walaysa lahu baitun bashi da wani keɓantaccen ɗaki wanda ake kira taraka din nan rasulun fagar kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rasulu shi annabi la yabni baitan nan ne zai tsaya yana gina wani abu wai shi ɗaki taraka ba zaman hidimar da aka zo yi ta wuce wannan ta fi ƙarfin wannan wakanan sahabatu to sahabai sai suka fahim sahabai suka sun kasance ya famuna suna fahimta anna hadiyatan anna hadiyatan duk wata kyauta a tatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda za ta zo don wajen annabi fi baita aishata idan yana ɗakin aisha ya kunu nabiyu annabi yana kasancewa a shadda farahan biha yana mai mafi tsananin farin ciki da kyautar da aka kawo mai yana ɗakin aisha sauraka idan suka tashi sau na min kulle hadiyatin yana farin ciki da ita akan dukkan wata kyautar da aka bashi ba yana ɗakin Aisha ba dan haka wakanal ansaru sai mata shi suka kasa sai mutanen Madina suka kasance yumsikuna hadayahu sai su kame kyaututtukan su yantaziruna naubata Aisha sai san kirda ran da yake ɗakin Aisha fa iza ja'at naubatu Aisha idan kwanan ɗakin Aisha ya zo ja'at al-hadaya mutakasiratan sai kaga kyaututtuka ta ko ina ana kawo wa gidan annabi fa iza kana nawbatu gairiya idan kwanan ɗakin watan tezo na zalika sai gaba a kawo komai saboda sun fahimci ya fusan na na Aisha wa kullu ma ja'a fi nawbati ihdahunna falaha kuma duk abin da aka kawo a lokacin kwanan ɗakin wata to nasa ne ba ana tare to wannan sai yasa ijtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wa sallam rannan sai mata ya annabi sai suka suka taru suka yi shawara jama'a kafin mu shiga wannan karatu mun hada hankalin mu lura matan wa zamu magana akan su na farko kenan sannan mu sake kallon suwaye zamu magana akan su wasu mutane ne wanda Allah subhanahu wata'ala sai da ya tace ya rairaye ya ga su ya fi dacewa ya hada da mafificin halitta annabi Muhammad ana tare saboda komi nashi sai da Allah ya zaba mai amma abin da nake so mu fahimta mu sake ganewa ba ma'asumai bane ba ba ma'asumai bane ba saboda duk wanda yake ba ma'asumi ba babu mamaki dan yayi wani abu da zaka ganshi kaman kuskure amma wanda aka yi ma din shi bai ce kuskure bane dan me dan ya san ba ma'asumai ne kuma ya ba ma'asumai bane sannan kuma ya san mata ne ana tare ya san cewa ba ma'asumai bane yake tare da su sannan kuma mata ne saboda duk abinda ya faru a tsakanin gidan annabi to kai in ka je za ka shiga kaman babanka ne da mamanka suke fada kawai ka zo ka same su suna fada ice za ka ɗauko ka mantara babanka ka ce don me ko kuma maman za ka mantare da ice ka ce don me to haka mata yan annabi suke a wajenmu wa azwajuhu ummahatukum ko ummahatukum matikun annabi iyayenku ne ku muminai sauraka mu fahimci wannan da kyau ba ka da bakin da zaka tsoma cikin sha'anin waɗannan jama'ar abin da ya zo ya tabbata a littafi ka karanta don me don haka Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwar tasu ta tafi to sauraka abin da zamu karanta shi mu fara wannan shimfiɗa to shi kenan ijtama an nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam mata yan annabi sai suka haɗu fasha kauna min zalika sai suka kai karar wannan abin da ke faruwa ba asna fatimata Fatima suka aika bintar Rasul sallallahu alaihi wasallam ‘yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce mata, Iza bi ila abiki, ki je wajen babanki, ƙuli lahu ki ce mai, ya adulu bai na yi adalci a tsakaninmu. Ki binci Abubakar cikin sha'anin ‘yar Abubakar, ‘yar Abubakar ɗin fa ana bibita ta a gidan nan. Fa'atat, sai na na Fatima ta zo na annabi. Wa ta ce mai annisa'u arsalnani ilaika, mata ya fa sun aiko ni zuwa gare ka ya shugaba. yas'al nakal adala fi binti abi bakri suna to roƙonka suna tambaya cewa ai adalci cikin sha'anin yar abubakar qala laha sai manzo Allah ya ce mata anti bunayya a binti anti binti ke ta ce fadima la yanbaghi laki bi kamata a gare ki ba illa an tuhibbi ma uhibbu faqat kawai ki so abin da nake so kawai qalat da ce mai na'am wa zahabar ta ce na'am ta sai tafiyarta sa'alna hal jawab sai suka tambaye ya kuka yi da mai gida su mata yake nan falan ma raddat lahunna jawaban ba fa ma raddat fa ma raddat lahunna jawaban bata ce musu komai ba kalma ɗaya bata gaya musu ba ta fita sai tafiyarta ba ta haƙura ba arsalna zainaba binta jahashin sai suka aika zainab yar jashi ita ɗaya daga cikin masu kunshi kenan ana tare fatakallamat lirrasul sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta samu annabi ta ne mai magana lokaci yana ɗakin Aisha famara da laha jawaban komai bai ce mata ba fatakallamat kasiran tai magana tai ta magana tai ta magana annabi bai ce mata komai ba famara da laha jawaban bai ce mata komai ba fatakallamat fi Aisha ta sai ta koma kuma tana magana akan ita na na Aisha din sabbata har sai ta koma tana sakin baki akan nana Aisha kar ku dauka da aka kalmar da aka dauka nan kaman kalmar sabu tana nufin zagi kar ku dauka irin zagi da muke yi haka sai ma nana Aisha a tare saki faɗi magana kaman baka ga nana Aisha kadai qalat Aisha sai Aisha ta ce fasirtu anzuru ila ainin rasul sallallahu alaihi wasallam sai tana gaya mun maganganu kuma yana kallon fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam hal yaqbalu an arudda alaiha amla ina kallon yanayin fuskar annabi zai bani dama mayar mata koko ba zai bani dama ba hatta radattu alaiha kalimatan har na mayar mata da kalma daya kalma daya na mayar mata ko kalimatan ta ce har kalma daya na maida mata saban saman rasul sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi murmushi wa qala sai ce innaha bintu siddiqi wannan yar abubakar siddiq ce fa قالت عائشة تنا عائشة تشي فعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنا فهمت تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه يا يرد أن أرد على زينب أمير مدى زينب ردي فردت على ياسين متى ردي حتى سكتت حسيدة شروع وهذا قوله صلى الله عليه وسلم وانا شيني ما أنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي اللهم هذا قسمي فيما أملكه فلا تلمني فيما تملكه ولا أملكه الله وانا شيني إيا أبن زن يربا تكا أبن نينا ملكا سورك كاكا زرجي لتكين أبن دا كي كملكا نيبا ملكا با تو حديثا دا tsawon shi gaba ɗaya gashi nan hadisin da tsawon shi gaba ɗaya gashi kamar haka an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha yarda Allah ya tabbata a gare ta ta ce anna nisa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam matan annabi kunna hizbaini sun zama to kungiya biyu ne kungiya biyu suka yi fa hizbun fihi aishatu daya jama'ar na aisha na ciki wa hafsatu da na hafsa yar sayyidina umar wa safiya da na safiya wa sauda da na sauda wal hizbul akhar daya kasan kuma daya kungiyar ummu salama akwai na na ummu salama wasa'irun nisa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sauran matekun annabi a nan bangaren wa kana almuslimuna to musulmai sun sani wa kana almuslimuna musulmai sun kasance kad alimu sun san hubba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aishata sun san irin son da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mawa ainihin na aisha fa idza kanat inda ahadihim hadiyatun idan ya zama to akwai kyauta a wajen ɗaya daga cikin su musulman da ke makka da suke madina an sare da muhajirai yuridu an yahdiha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya bada kyautar ga annabi to akharaha sai jinkirta kyautar hatta idza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi baiti aisha har sai annabi ya zama to yana ɗakin na na aisha ba asa sahibul hadiyati biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti aisha sai ya zama to mai kyautan ya aika da kyautar ga annabi lokacin annabi yana ɗakin na na aisha ana tare to anan fakallama hizbu ummu salam ummi salama sai jama'a bangaren ummu salma sai suka yi magana fakulna suka ce fakulna laha suka ce ma ummu salma suka fara ce mawa kallimi rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kima manzon Allah magana yukallimun nasa shi kuma yi ma mutane magana fa ya kulu ya ce musu man arada an yi hadiya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan duk wanda yake sanya baiwa annabi kyauta fal yahdihi ilaihi haisu kana ya bashi duk a ɗakin da yake min biyuti nisa'i daga matayen ɗakin matayen shi fa kallamatu ummu salama sai ummu salma sai ma annabi magana bima qulna da abin da su matayen suka faɗa falam ya kullaha shay'an bai ce mata komai ba fasa'alnaha sai mata suka tambayi umma salma ya kuka yi da mai gida faqala sai ta ce ma qala li shay'an bai ce mun komai ba fa kullu suka sake cewa la hagare ta fa kallimi ya sake mai magana mana qala ta ce fa kallamtuhu sai na sake mai magana hina dara ilaiha yayin da ya zawo ɗakin ta ai dandada fala mai kulla shay'an bai ce mata komai ba fasa'alna suka sake tambaye ta fa qala ta ce ma qala li shay'an ni ba bai ce mun komai ba fa qulna laha sai suka sake ce mata kallimi ki sake mai magana hatta yi kalli maki har sai yi miki magana fadar ilaiha sai sake zagayowa zuwa gare ta fa kalla mata wace mai magana fa kala laha da ta sake mai magana na uku sai manzala ya ce mata la tuzini fi aishata kake cutar da ni cikin sha'anin aisha matar shi ce ita ma tana cikin ummul mu'minina an ce ya ce katta cutar da shi cikin sha'anin aisha ballantana wani wanda ya ce wannan zamanin da muke ciki wani wanda yake zamanin nan da muke ciki ya ce a kan waccan aishan zai saki baki shi Allah shi kiyaye mu taɓewa muna tare ya ce kakki cutar da ne cikin sha'anin aisha fa innal wahaya saboda wahayi lam ya'tini bai taba zuwa mun ba wa ana fi sabbi mar'atin ina cikin tifar wata mata illa Aisha da sai Aisha kawai qalat sai uka sai ta cewa ummu Salma ta ce atubu ila Allah fa qalat ta ce atubu ila Allah min azaka ya rasulullah ina tuba zuwa ga Allah ce na cutar da kai ya annabin Allah ba zai yi cutar da kai ba summa innahunna da auna fadimata da suka ga al'amarin ya fi karfin sai suka kira na fadima bintar rasulun sallallahu alaihi wasallam ‘yar annabi, fa ursila sai suka aika ta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzan Allah, ta ƙulu inna nisa aka, ki je ki ce mai matayanka yun shidnaka Allah al'adala, suna roƙonka Allah cewa kai musu adalci, fi binci Abi Bakrin suna haɗa ka da Allah cewa ai musu adalci cikin sha'anin ‘yar Abubakar, fa kallamatu sai Fatima sai ma annabi magana fagala sai ce ya bunayyatu ya ke karama ƴaƴana ya ke karama ƴata ala tuhibbina ma uhibbu ba kya san abin da nake so kala ta ce bala ina son abin da kake so ya rasulullah farajat ilayhinna sai ta koma wajen su fa akhbaratuhunna ta basu labari fa kullu suka saki ce mata irji ki koma ilayhi zuwa wajen shi fa abataki an tarji'a ta koma fa arsalna zainab binta jashi to shine suka aika zainab yar jashi fatatu ne ta zo mai fa'agalaza ta kausasa murya wa ƙana ta ce ina nisa'aka yun shidinaka Allah al'adala suna haɗa ka da Allah akan maganan adalci fi binti ibn abi ƙwahafa cikin ƙyar abu ƙwahafa shine abubakar farafa a sauta ha sai ta ɗaga muryarta hatta ta nawala aisha ta har sai maganganu akan na na aisha wa hiya ka'idatun ita tana zaune aisha fa sabbata ya zama to ta saki baki a kanta hatta innan rasul sallallahu alaihi wasallam har annabi ya zamanto la yanzuru ila aisha ta yana kallon aisha hal tu kallimu shin za ta yi magana ne kala sai aisha ta ce fata kallamat aisha ta ce aisha ta yi magana ترد على زينب تنا ردي كزينب حتى أسكتت عاصير زينب تنشره قالت تي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة تي النبي كلا عائشة وقالت إنها بنت أبي بكر الصديق وإن إنها بنت أبي بكر إتفائر أبو بكر اسم متفق عليه بخاري ده مسلم صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها باب من باب من أهدى إلى صاحبه وتهرى بعض نسائه دون بعض فوانا كنا جاء حديث النبي فرقوا شيء أكثر شنشكو shi ke nan ba daɗi ba rage akan wannan menene nawa ko menene naka za mu sa baki a cikin wannan sha'ani ba wani dalilin da za mu sa baki kuma duk a ciki ba a yi wani abu da za a ce an yi wani abu da za a ce an yi wani abu na rashin kyauta ko na rashin girki ba wannan ba sunan su mata yi kamar yadda na faɗa a baya mata yi ko kullun sunan su mata yi Allah subhanahu wataala bai taba daidaita su da maza ba suraka su kuma mata yi su ne Allah ya kaddarci kowane namiji ya zauna da su saboda matayen nan su ne annabi zai zauna da su ko ba haka ba saboda dukkan wani abu da ya gudana tsakanin annabi da matansa ka hade san ya fi son su akan ka wallahi ka san ya fi son su akan ka ka san Allah ya fi son su akan ka ya fi son su akan matan da suka zo bayan yanzu dan da su da ba dan da su waɗannan na yanzu aka dauka aka kai zamanin annabi aka hada shi da su to waɗancan aka zaba saboda ka zabi ne na Allah sauraka ba ka da bakin da za ka tsoma a kan sha'anin matekun annabi rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu wani shi ne iya ƙarshen hadisi ne na
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
وإن يتفرقا يبني الله كل من سعتي وكان الله واطئا حكيما ولله ما في السماوات نعم وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Allah ya ce muna magana dai akan abin da ya shafi tsakanin mace da namiji in an samu rashin daidaito wajen zama. Allah ce wa in ya tafaraka so idan suka rabu tsakanin shi miji da mata din kenan in auka at alaka idan suka aiwatar da saki bainahuma tsakanin su hatta waqa'a iftiraqun har rabuwa ya zama to ya afku ya afku yubnillahu Allah zai wadata kullan kowane ɗaya daga cikin su Allah zai wadata matar zai wadata mijin an sahibihi gabarin abokin zaman nashi kai da karbu da ita Allah zai wadata ka da wata matan ita da ta rabu da kai Allah zai wadata ta da wani namijin min sa'ati na daga yalwan yalwan falalan Allah min sa'ati fadlillahi tabaraka wa ta'ala daga yalwan falalan Allah mai girma da buwaya bi an yarzuqaha Allah ya azurta ta zaujan gairahu wani miji ba shi ba wa yarzuqahu kuma Allah ya azurta shi zaujatan gairaha wata watsa ba ita ba wa kana Allah Allah bai gushe ba wasi'an mai yalwa لخلقه غالتا تسا في الفضل تكن فللا حكيما من حكمة فيما دبره لهم تكن أبن الله يسارى مسو ولله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات أبن كتكن سمي ديزوا بكوي وما في الأرض دا أبن كتكن كسر ديزوا بكوي لله تن الله ني ملكا وجن ملكا بامي ملكا سي الله wa khalqan wajen halitta ba wanda ya halicce su sai Allah wa abidan haka nan wajen bauta ba a bauta ba sa bauta ma kowa sai Allah walagar wasaina allazina utul kitaba hakika mun yi wasiya ga waɗannan da aka ba su littafi sune suwa ne kenan a bi ma'anar bi ma'anar kutubi alkitaba nan yana da ma'anar littattafai aldin jinsiya ce min qablikum mun ba ga waɗannan da muka baiwa littafi kafin ku sune al-yahuda wan nasara sune yahudawa da nasara wa iyyakum kuma mun yi muku wasiya ya ahlal qur'ani ya ma abota al-qur'ani wasiyar me anitaqullaha cewa ku ji tsoron Allah khafu iqabahu ku ji tsoron azaban Allah bi an tubi'uhu don ta hanyar yi mai biyayya ta hanyar yi mai biyayya Allahu tabaraka wata'ala Allah mai girma da daukaka wasa ahlal kitabi yayi wasiya ga ma'abuta littafi yahudi da nasara wa wasa ahlal qur'ani kuma yayi wasiya ga ma'abuta alqur'ani mu kenan bi taka wallahi cewa cewa mu ji tsoron Allah wa huwa wa huwa imtisalul amri ji tsoron Allah shine sadar da umarni wajtinabu nahi da nisantar hani لما درب عبد عبد الرحمن بن ملجم الجمه الله بلجام من نار علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما درب عبد عبد الرحمن بن ملجم a lokacin da mutumin da ake cewa Abdullahi bin Muljim shine shau yayi mai addu'a yace aljamahu Allah Allah yayi mai ragama min nar na wutar jahannama lokacin da ya bugi Ali ibn Abi Talib shine wanda ya kashe Imam Ali yasa shau yayi mai wannan addu'a shine annabi ya ce mai shine kamar yadda wanda ya soke taguwar taguwar da aka ba annabi salihu shine mafi mafi taɗewar mutanen farko to shi kuma annabi ya ce ma ali wanda zai saru yanka da takobi shine mafi taɗewar mutanen karshe to saura kai shi ce Allah ya mai ragama da ragama wutar jahannama lokacin da ya sali aliyu dan abi talib hatta gushiya alai yayi zaman to har an sumar da imamu ali hamaluhu suka ɗauke shi ila baiti zuwa gidan shi a lokacin wa huwa shi imamu ali fi akhir yawmin yana karshen rana yana a rana shi ta karshe shi imamu ali min akhir yawmin yana rana ta karshe min ayyamud dunya a rane ko shi na duniya wannan rana ta shi ita ce ranar karshe ga imamu ali ta duniya wa awwal yawmin shine kuma ranar shi na farko min ayyamil akhirati daga rane kun lahira to a lokacin jama'a bani sai tara ƴaƴayen shi ya tara su wa wasahum yi musu wasiya ga wasiyar da Imam Ali ya musu yace musu usikum bi taqwallahi ine muku wasiya ku ji tsoron Allah fil gaibi afake wa shahadati da sarari wa usikum ine muku wasiya bi kalimatul haqqi da fadin kalma ta gaskiya fil rida wal garab wal gababi cikin halin yadda da halin fushi ko kana cikin hali na yadda da nishadi kalmar da za ta fito bakinka kar ta zama ba gaskiya ba kana cikin halin fushi kalmar da za ta fito bakinka kar ta zama ba gaskiya ba haka imamu ali ya gaya ma ƴaƴan shi mu ma ya gaya mana da muka zo daga baya wannan kenan ya ce wa usikum ine muku wasiya bil adli ku yi adalci fil aduwi was siddiqi cikin maki da aboki ko makiyinka ne kaka ki mai adalci kai mai adalci ko abokinka ne kaka ki mai adalci kai mai adalci wa usikum ine muku wasiya bil kasbi da tattaitawa banda almabbazaranci fil gina wal fakar cikin halin wadata da halin talauci wa usikum ine muku wasiya bil amali da jajircewa wajen yin aiki don bin Allah da aiki na duniya don neman halal fin nishadi wal kasali a halin nishadi da halin jin kasala da lalaci ya baniya yace ya yayayena fa innahu yadda sha'anin da lamarin yake la sharra ba da huljannatu bi sharrin babu sharrin da zai zamanto bayan aljanna ba sharri inda sharrin ya zamanto bayan shi aljanna ne babu wani sharri inda wannan sharrin ya zamanto bayan shi aljanna ne yace wala khaira ba da hunnaru ba da hunnaru bi khairi babu wani alkhairin da bayan shi wuta ne da yake alkhairi duk wani alkhairi ya zamanto bayan shi wuta ne ba alkhairi bane inji imamu ya baniya ya ku yayayina man gashiya majalisal ulama'i duk wanda ya zai kemawa majalisai na malamai kar ku rika mu'amala da sokwaye wawayen mutanen gari mu'amala ku ta zama ku zai kemawa majalisai na malamai duk wanda ya zai kemawa majalisai na malamai wukira za a girmama shi za a mutunta shi wa man ata majalisal arasili duk wanda ya zo majalisai na zauna gari banza uhutikira za a wulakanta shi sauraka kar ku kuskura ku shiga cikin sha'anin mutanen da ba addini ne a gaban su ba wa man hafara li akhihi bi iran duk wanda ya haƙa ma ɗan uwan shi rijiya ta mugunta wa kafiya zai afka cikin ta in zaka gina ramin mugunta gina shi gajere ashe ma hadisi ne daga Imam Ali Hausa suka dauka Hausa fa malamai ne da kake ganin su ba kafin sha ta a shi ma a bakin Hausa ya ji ai idan ka kalla Hausa alga ta malam a baya lokacin da addini ya musu tasiri ya musu tasiri wasu abubuwa nasu zaka samu nassoshi ne ko na alkur'ani zaka ji suna faɗin shi a Hausa ko kuma nassin hadisi ko maganganun wasu bayan Allah kamar Allah ya isa da Hausa suke ta ai hasbunallahu wa ni'mal wakil ce fassara ta kenan ai to Allah ya datar da mu saboda duk wanda ya haƙa ma dan uwan shi rami na mugunta shi zai afka a ciki ila an kala har dai izuwa inda Imam Ali ya ci gaba da ce musu fatuba aljanna ta tabbata liman akhlasa amalahu lillahi ga wanda ya tsarkake aikin shi don Allah wa ilmahu lillahi ya tsarkake iliminsa don Allah wa kalimatahu kalmarsa wa sumtahu da shirinsa wa qaulahu da zancen shi wa fi'ilahu da aikin shi wa akazahu da karɓar shi wa tarkahu da barin shi wa hubbahu da son shi wa bugubahu da kishi lillahi tabaraka wa ta'ala ya zama duk dan Allah yake duk wanda ya zama to komin sai ya zama don Allah kawai kakai wani abu ya zama ba dan Allah ba to duk wanda ya haka aljanna ta tabbata a gare shi wa qulna wa qulna wa qulna wa qulna lahum wa lakum can ba mun karanta cewa Allah subhanahu wataala ya ce yayi mana wasiya ba yayi ma ahlul kitabi wasiya yayi mana wasiya to ai ga wasiyar nan abin da ya ga mana ya ce ku ji tsoron Allah sannan wa qulna lahum muka ce musu kuma su ahlul kitabi kenan walakum da kuma abota alqur'ani in takfuru in kuka kusa kuskura kuka kafirta ai bima wusitum bi da wannan abin da aka yi muku wasiya to fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in kuka kafirce ma wannan abun kuka kibi to Allah fa yana da halittu a tsakanin sama ɗaya zuwa bakwai yana da halittu a tsakanin ƙasa ɗaya zuwa bakwai ya wadata da su gabaru halkan dukkanin su halittunsa ne wa mulkan mulkansa ne wa abidan bayansa ne don haka fala ya durruhu kufruhum kafircin ahlul kitabi da in sun kafirce mai gaba ɗayan su ko kafircin ku da za ku kafirce gaba ɗaya ba zai cutar da Allah komai ba wa kana Allah Allah bai gushe ba ganiyan mawadaci ne an kalki gabarin halittarsa dukansu wa ibadati mu kai har ibadin nasu ba abin da za su kara Allah da shi hamidan Allah abin gode mawa ne mahmudan abin gode mawa ne fi sun'ihi cikin irin aikin da yayi bihim gare su walillahi
walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh وكفى بالله وكيلا
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah da ya sake maimaita kun ga a tsakanin layi uku Allah ya maimaita wallahi ma fi samawati wa fil ardi na hau asu uku to shi da shi zai mana magana me hikiman maimaita na a sake maimaita a sake maimaitawa ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai lillahi dukkanin Allah ne karrarahu Allah ya sake maimaita shi ne ta akidan dan karfafawa lita kariri mujibi takawa dan yadda da tabbatar da abin da zai wajabta ma bayi cewa lalle su ji tsoron Allah wa kafa billahi wakila Allah subhanahu wata'ala ya isa a wakilan majibincin al'amari wanda zai jibinci al'amarin bayi ga baki daya karrara fil ayati ya maimaita a wannan aya lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ثلاث مرات hasu fi salasata asdurin tsakanin layuka uku laisa ta akidan fagar ba wai ya karfafa ne kawai ba li kullin ma'anan kowace tana da ma'ana awwalan na farko yace lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ne yake da abin da ke kasai da sammai da abin da ke tsakanin su lima amarahum bihi da saboda abin da ya umarce su da shi min taqwa na jin tsoron Allah in taqaw in kuka ji tsoron in taqaw Allah idan kuka ji tsoron Allah ko an taqullah cha ku ji tsoron Allah haisu ta yanda anna lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin samai da ƙasa fadin nashi ne yambagi an tattaquhu saboda haka wannan Allah da ya zama to abin da ke samai da ƙasa din nashi ne kai ya kamata fa ku ji tsoron shi shine ma'ana ta farko wa in takfuru idan kun kafirce fa huwa ganiyun ankum ya wadata gabarin ku wa an takawakum Allah ya ga wadata gabarin tsoron Allah ku li anna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dan abin da ke samai da ƙasai din nashi ne hadha ta'limun wannan sanarwa ne annahu tabaraka wa ta'ala cewa shi Allah mai girma da buwaya ganiyun anil ibadi ya wadata gabarin bayi wa an amalihim Allah ya wadata gabarin ayyukan bayi wa karraraha Allah ya maimaita ta salasatan hasu uku li'an tasika fi li'an tasika fi don ka amince da Allah ka amince da maganganun nan da Allah yake yi ya da uku Allah yana kiranka ila an tattakhizahu wakilan ka rike shi majibincin al'amari wa kafa billahi wakila Allah ya isa majibincin al'amari lima la yakfi dan me Allah ba zai isa mafi majibincin al'amari ba lima la yakfi wakila me dan me Allah ba zai isa majibincin al'amari ba alhali wala huma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da kasai cikin shi ne saboda haka shine yasa Allah ya samai mai tawa
إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند عند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا إن يشاء تو الله da ya jawo hankalinku ya yi muku wa'azi ya yi muku gargadi ya jawo hankalinku cewa ku ji tsoronsa ya jawo hankalinsa cewa ku kiyaye mai shirka ko kafirci to idan kuka kifa duk abin da aka ce muku to in ya sha Allah ya so fa yuzhibkum kawai sai take da ku ba wanda zai ce mai dambe sai tafiye da ku ayyuan nasu ya ku mutane wa ya ati bi akharin yazo da wasu na daban badalikum wadanda ba ku ba yazo da wasu sababbi fil wadanda ba ku ba wa kana Allah Allah bai gushe ba ala zalika abisa wa kana Allah Allah bai gushe ba kadiran mai iko ala zalika abisa tafiyar da ku yazo da wasu sababbi kar man kana yuridu sawaba man kana yuridu sawaba duniya duk wanda ya zamanto ya kasance yana nufin ladan duniya to fa inda Allah sawabu dunya wal akhirati to ladan duniya da lahira fa duk yana nan a wajen Allah al insanu shi mutum ya amalu yakan yin aiki bi amalihi da wannan aiki nashi lil akhirati don lahira to fallahu idan mutum yayi aiki din nan don lahira yu'dihi dunya wal akhirata sai Allah ya bashi duniya ya bashi lahira wa in kana ya amalu lid dunya faqat idan ku ya zama to yayi aiki dan duniya ita kadai wa yatrukul akhirata ya bar lahira falaysa lahu to bai da komai a wajen Allah illa ma qusima lahu ko ma qasama lahu sai abinda Allah din ya raba ya bashi fi duniya an lahira wa faqad al akhirata ya rasa lahira bai da komai a lahira sauraka kowane aikin mu mu yi aikin mu dan lahira ne kawai wa kana Allah Allah bai gushe ba sami'an mai ji basiran mai gani yana da duk abin da bayi suke faɗa yana ganin duk abin da bayi suke aikatawa jumlatan wa tafsilan gaba ɗayan su da ɗaiɗaiwan su subhanahu wa ta'ala alhamdulillah mun kai mun kai go to sai mu tsaya mun tashi annan tunda mun ci hudu ne kawai ya rage kan mushi na alhamdulillah Allah ya saka da